الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na litinin uku ga watan rajab hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da goma ga watan april shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na 63 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhai sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi karatun da fadilatul allamatul albani yi matake da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi allah maraukin sarki gafarta wa malam idan yan uwa basu manta ba har yanzu muna ƙarƙashin kitabun tauhid a kitabul iman littafin da ke mana bayanai dangane da abin da ya shafi imani da matakan imani yadda ya kamata musulmi ya fuskanci mahalicin shi baki da a cikin wannan littafi ne mala ya kawo mana babu alamatin nifaq babin da ke bayani akan alamomin munafinci to bayan da muka bi 'yan takaitattun bayanan da malin ya kawo mana sai ga akwai siffofi da yawa ayyuka masu tarin yawa sannan akwai maganganu da ɗabi'u na munafinci wanda ya kamata a ce al'umman musulmi su sani don su taka tsantsan kuma waɗannan ɗabi'u suna yawo suna kaiwa da komowa cikin al'umman musulmi wanda ya samu gabato da littafin shaksiyyatu rasulullah na sa'id al-miginawi domin mu fayyace ma al'umman annabi hakikanin wannan cuta da ke bi yana la'anta imanin musulmi allah maɗaukin sarki ya kiyaye daga cikin ɗabi'un munafukai na da da kuma na yanzu mala ya ce wa minhumut ladina takhadhu masjidad dirar daga cikinsu akwai waɗanda suka mallaki ko suka shirya ko suka kintsa ko suka gina wani masallaci domin cutarwa li masjid quba da cutar da masallacin kuba qasdat tafriqi bainal mu'minin da manufan raba kan al'umman musulmi fa akhbara Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi nawayahum al khabitha to sai Allah madaukin sarki ya fallasa asirinsu ta hanyar ba annabi labari na wannan mugun nufi na waɗannan munafakai da suka yi wani hahu an salati fihi kuma allah madaukin sarki ya hana annabi yin sallah a wannan masallaci na cutarwa wa amarahu bi harqihi wa hadamihi kuma ya umarce shi da cewa wannan masallaci lalle ilalla ya sa a ƙona shi kuma a rusa shi allah ya saukar da ayoyi guda biyar a cikin suratul tauba wanda waɗannan ayoyi mun sha karanta su kuma da izinin Allah ma a yau za mu samu gaban da za mu ƙara karanta su a fassara su Allah ya taimake mu a karatunmu da ya gabata kamar yadda muka sani mun biyo gaba-gaba na ilimi tun daga kan malaman tafsiri malaman hadisi malaman tauhidi malaman komi sai da muka kawo fatoyinsu dangane da wannan bala'i da ke cin musulmi a ko'ina a duniya na irin waɗannan masallatai na dirar da ake yin su a cikin al'umma domin zagon ƙasa ga tafiyar annabi to a yau za mu shiga ɓangaren mazhabobi ne domin mu tattauna mazahibul ulama wajen shin malamai na fiƙihu sun yi bayani dangane da waɗannan masallatai na dara kamar yadda muka ji mai ƙur'ani ya faɗa mai hadisi ya faɗa mai sahabbai suka faɗa da tabi'ai da sauran malamai da suka gabata dangane da wannan bala'i to mala ya ce mazhabul hanafiya alhanafiya ne ba alhambaliya mazhabul hanafiya a cikin mazabi na hanafiya a cikin littafinsu mai suna al-mabasud a jizi na sha bakwai shafi na ɗari da bakwai malamin ya ce ya taharraro an hukukil ibad abin da ya zama wajibi ga kowane musulmi ya tabbatar da ya kubutar da kanshi daga dukkanin haƙoƙin al'umma na maida masu in dukiya ne maida masu na magana ne ya je nemi yafiyansu ka tabbatar da ka tsarkake kuma ka tsaraitar da kanka daga dukkanin haƙoƙi na al'umma fayakonu bi manzilati a itakil abdi duk wanda ya ƙoƙarin kubuta daga haƙoƙin bayi to zai zama kamar 'yanta bawa ne kamar kai kana 'yanta kanka ne amma in ya zama akwai haƙƙin mutane a kanka to kaman kana bautar da kanka da kanka ne ta yadda za a wayi gari duk ibadan da ka yi to za a kwashe a ba wani ne ka zama kaman bawa duk kwadugon da ya je yayo ya samo kuɗi na waye na ubangidan shi ne haka to haka kai ma idan ya zama akwai haƙoƙin mutane ɗamfare jibgi a kanka to ka zama kaman bawa duk ibadan da ka yi karɓaɓɓiya a wajen Allah to sai Allah maɗaukin sarki ya kwashi ladan wannan aiki sai ya miƙa ma waɗancan mutane waɗanda suke da haƙƙi a kanka to tsare ta kanka daga haƙƙin mutane daidai yake da ‘yanta kanka mala ya ce wa haƙƙu shafi'i la ya kono akawa min haƙƙil murtahini haƙƙin mutumin da yake da alaƙa da gida to bai gaza daga haƙƙin wanda aka ba jingina ba filmar hune dangane da abin jinginar misali ni da kai ne muka sai gida ko ni da kai ne muka gaji gida ko ni da kai ne aka ba mu gida sai muka raba ɗakuna amma da ban ɗaki da kicin da tsakar gida da zaure da ƙofar gida da ɗaya ne an gano wannan to ni idan ina da bukatan siyar da nawa to bai halatta in siyar ba a shari'ance duk da mallaka na ne sai na tuntube ka idan kana da bukata to sai ka siya in baka da bukata ka kawo wanda kake ganin za ku iya makotaka da shi ya siya in babu to sai ka bani dama sai in saida ma duk wanda raina ya kwanta in saida mashi ya samu kudina amma da zan bugi kirji in ce ai dukiya na ne ina da dama in yi tasarrufi da dukiya na ina da yanci gaskiya ne to amma shari'a ta hana ka yancin duka idan da za ka yi gaba gadi ka je siyarwa to shi wanda kuke da irin wannan alakan da shi zai iya zuwa ya kai ka kara kotu wajen alkali ya ce yana ruko da shufu'a kun gane baka isa ka sai da wannan gidan ba ko ka siya zai ɓata cinikin shi ne zai siya ya mai da kuɗi a ba wancan ya mallaki wajen an gane wannan da kyau ku akwai hukunce-hukuncen shufa'a da dai sauransu wanda idan kun karanta littattafan fikihu za ku ji kuma a cikin littafin na sharhu sunna da littafin sahihu muslim da littafin da muke karantawa na sunan darimi da izinin Allah muna tafe a babin da ke bayani akan shufa'a to mala ya ce wannan haƙƙin bai gaza da haƙƙin da kuma wanda ya ba da jingina yake da shi ba idan ka ɗauki gida ka ba da jingina ko ka ɗau mota ka ba da jingina ko ka ɗau babur ka ba da jinginan shi to wanda aka ba jingina fa yana da haƙƙi in kana da buƙatan saidawa an gano wannan da kyau ko sai ka gaya mai to abin nan nawa fa zan siyar kana da buƙata in ya ce eh to sai a saida mai amma in bai da buƙata to ya kawo mai siye in babu to kana da dama kuma ka sai da kayanka ina fatan mun fahimci wannan da kyau summa haqqul murtahini la yamna'u haqqur rahini shi wanda ya ansa ya bada jingina bai hana haƙƙin mai jingina ba kowanne yana da nashi haƙƙin ina fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu kai da ka bada jingina kana da haƙƙin in zaka saida ka tuntube shi an fahimta shi kuma wanda ya anshi jingina in yana da bukatan kudin shi zai iya maka magana wane ina bukatan kudi na ka an sa abin jinginan ka ka jinginan ma wani ka bani kudi na an fahimci wannan da kyau ko babu tsiya ba tashin hankali cikin lalama sai ai wannan to shine sai mala yake cewa fa kazalika haqqu shafi'i la yamna'u sihhata ja'al dari masjidan haka haƙƙin wanda zai riƙo da shufa'a misali don muna mallakan gida ni da kai bai hana ingancin gida ya rikide ya zama masallaci an gano wannan da kyau ku amma sai an bi mataki sai malam ya ce wa wajuhu zahirin riwaya a bisa zahirin riwaya a mazabin hanafiya anna lishafi'i fi hazihil buqa haqqan misali gida ne kuka mallaka ku biyu to kowane ɓangare na wannan gidan gaba ne baya ne dama ne hagu ne abokin mallaka shi ma yana da haƙƙi na wannan wajen muƙaddaman ala haƙƙil mushtari ana gabatar da haƙƙin wannan abokin mallaka akan haƙƙin wanda ya zo siyan wannan wajen wa zalika yamna usihata ja'alihi masjidan kuma wannan haƙƙin yana hana idan wanda ya mallaki ɓangaren shi ya ce yana son ya mai da nashi ɓangaren masallaci to wancan yana da dama ya hau kujerar naƙi ya hana yin masallacin in kuma aka yi masallacin ko an yi sallah a ciki bai yi ba an gano wannan da kyau ko kun ji malaman fiƙi ta inda kuma bayanin su ya bullo ko mala ya ce li annal masjida yakunu lillahi ta'ala khalisan sau so da shi masallaci ana yin shi zalla tsantsa don Allah ne an gani sai ya zama na Allah ne duka idan ya zama kuna da mallakan waje ku da yawa sai wasu daga cikinku suka yanke shawara a wannan wajen ya kamata mai masallaci ba tare da yaddan sauran ba masallacin bai yi ba an gano wannan da kyau ku ko an yi wasu suna sallah a ciki to suna sallan banza ne saboda ba nasu bane Allah ba zai karbe abin da aka yi wani na da kaso shi ma yana da kaso ba shi Allah ba a mai shirka an gano wannan kaga da wajen da aka kwata da ƙarfi da wajen da aka ansa da yaudara da wajen da akwai mallaka tsakanin suwana da suwana suna da haƙƙi kowa a ciki wasu suka mai da shi masallaci duk wannan in aka yi sallah a ciki wajen ɗaya yake da masjidin darar bai halatta ba jama'a kuna fahimtar wannan a tsanake ko kun da malaman musulunci suke bi suke fitar da fiqihu na addini domin a nuna ma al'umma duk abin da za ka yi don Allah to ka nemi yadda tsarin Allah yake kan wannan abu ka yi kakka shiga haɗari Allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa alatara wai ku ba kwa gani ne annahu law ja'ala juz'an sha'i'an min darihi masjidan da mutum zai ware wani bangare na gidan shi ya mai da shi masallaci au ja'ala wasta darihi masjidan ko mutum ya yanki tsakiyan gidan shi ya mai da shi masallaci lam ya juzzalika a mazhabin hanafiya suka ce bai halatta ba kun gano wannan da kyau ko irin dan Allah ga naka da masu kudi suke yi kaga suna yankan wani dan bangare ne ko ko a ce a cikin gidan ne sai a rika shimfida tabarni a baranda ko a wani waje ana yin sallah to suka ce wannan bai yi ba li'annahu lam yasir khalisan lillahi ta'ala saboda wajen ba a mallaka ma Allah duka ba an gano wannan da kyau ko wannan a mazhabin Hanafiya kenan shi masallaci na cin gashin kanshi ne mustaqillan a yi shi kadai ba wai a ce sai ka shigo gida sai ga masallaci ba a shi za a ware mai mashigan shi da mafitan shi da komi nashi ne mai gidan bai da alaka da shi kwata-kwata yadda kowa zai kawo gudunmawa haka shi ma zai kawo ba zai zo yana bugun kirji a yi masallaci na ba ne masallacinka ne kai waye kai an gane wannan da kyau ko masallaci na al'umma ne shi sa ba a son ka san wani ya shiga cikin harkar masallaci kwata-kwata na Allah ne duka mala ya ce ka zalika ma fi ya haƙƙu shufu'a to haka duk gidan da aka ware ko yankin da aka ware aka yi masallaci kuma sai ya zama wannan wajen akwai haƙƙin shufu'a iza ja'alahu masjidan in aka mai da wajen masallaci wa haza shi ma hukuncin ɗaya ne bai halatta sallah a wajen ba li'annahu fi ma'ana masjidid dirar domin wannan yana ɗaukan ma'anan masjidid dirar kulura nan fa mutum ɗaya za a cutar mai haƙƙi amma masallacin ya zama dirar ina ga inda za a cutar da al'umman unguwa ko al'umman gari ko al'umma masu yawa min babi aula irin wannan waje zama dirar mahala ya ce li'annahu qasadal idrar bi shafi'i saboda an yi nufin cutar da wanda yake da haƙƙin shufa'a haƙƙin mallakan wannan waje da wanda ya karambanin mai da haƙƙin nasa a matsayin masallaci min haisu ibbalu haƙƙihi ta hanyar da yake ƙoƙari yake kokowa na lalata haƙƙin shi fa'iza lam ya siha zalika kana lishafi'i an yi a hudar dara bi shufa'a idan ko ya ƙi jin maganin shi kawai ya gaba gaɗi ya gaban kan shi ya je kawai ya masallacin to ya halatta wanda yake da haƙƙin shufa'a ya je ƙwace gidan a kotu ta hanyar gabatar da cewa yana riƙo da shufa'a wa yarfa'ul mushtari bina ahul muhdath shi kuma wanda ya sai wajen ya ginin masallaci dole kotu ta sa ya rushe wannan ginin nashi sabo wanda ya yi ba za a ce ya sa a rushe masallaci ba sai dai ya sa a rushe wajen da aka gina na zalunci ina fatan mun gano wannan da kyau mai haƙƙi ne ya zo sai a tada shi idan kuka mallaki waje ku duka sai an tada kowa ya yadda an fahimci wannan da kyau ko mu yi e sai ku yi idan mutum ɗaya daga cikin ku dubu ya ce bai yadda ba bai halatta a mai da wannan waje masallaci ba ana mai da shi masallaci an shiga matsala ina fatan mun gano wannan da kyau ya riga ya zama darar ba za a yi ba saboda wannan mutum ɗaya da yake da haƙƙi ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace wannan ƴan mazhabin Hanafiya kenan kun ji yanda suka fito da tsarin abin fas yanda hatta a cikin ciniki a cikin mallaka a cikin duk abin da wani yake da haƙƙi a musulunci ana ƙoƙarin fidda haƙƙin nashi domin kar wannan ya haifar da matsala domin harka ne da ake son a yi a samu lada ko a nemi yardan Allah madaukin sarki duk mai imani yana taka tsantsan da kaffa kaffa kar ya jefa rayuwar addinin shi da makoman shi a lahira cikin haɗari Allah shi taimake mu bayan da muka ji mazhabin hanafiya sai mala ya ce mazhabul malikiya ga mazhabin malikiya wanda malaman ƙasan nan ke cewa ita suke bi a cikin littafin mawahibul jalil sharhi ne na muhtasar ashehu khalil a jiz'i na biyar shafi na talatin da shida ƙultu mai sharhi ya ce wa ma ƙalahu ha'ula'i la'imma zahirun la shakka fihi duk abin da malaman nan suka faɗa abin haka yake ba wani mai shakka iz la ya shukku aƙilun fi anna hadal fi'ilal mazkura domin babu wani mai hankali wanda zai yi kokonton wannan aiki da aka ambata yunakidun limakasudin shari'i ya warware makasudin shari'a min makasudin manufan mai kafa shari'a min mashru'iyyati salatil jama'a ta yadda aka shar'anta sallan jama'a kun gane mala yana magana ne dangane da shin ya halatta a musulunci a masallaci ɗaya a rika irin waɗannan salloli da ake kakkafa limamai mabambanta? eh a ce liman ya yi sallah sai wasu sai su zo daga baya ba samu sallah ba sai su koma gefe sai su yi to shine sai mala yake cewa wannan abin da malaman malikiya suka faɗa na cewa jam'i bayan jam'in liman ba daidai ba ne ba a ko shakka da tambaba akan wannan domin shi wannan aikin munakidun limakasudin shari'i ya yi karo da manufan annabi min mashru'iyyati salatil jama'a na yadda aka shar'anta musulmi su rika haduwa su duka suna yin sallah waje daya limamin su kwaya daya wanda shi zai jagorance su a cikin wannan sallah idan aka ce wannan su limancin su yanzu waɗancan zo su nasu to yayi karo da wannan manufan na shari'a ba daidai bane yin haka mahala ya ce wa huwa ijtima'ul muslimina shine a shari'a ana son musulmi su haɗu wa an ta'uda barakatu ba'dihim ala ba'din ta yadda albarkan junansu zai rika cuɗanni da juna wa Allah yu'addi zalika ila tafarruqil kalima yan limamai daban-daban irin wannan zai iya kaiwa zuwa ga raba kalmar musulmi kansu ya rabu haɗin kansu ya watsi walam yasmah ash-shari'u malamai suka ce sam annabi bai ba da rangwame ba ku ji wannan maganin da kyau bai tafriki jama'ati akan araba jama'a wannan si sallah daban waɗannan si sallah daban bi imamai ne da limamai guda biyu inda darurati shadida a wajen da ma lalura ta tsananta to bai halatta duk girman lalura duk bala'in da musulmi suka shiga bai halatta a samu limamai biyu su jagoranci al'umma sallah daban-daban ba bai halatta ba misali mala ya ce wa hiya hudurul qital shine a wajen yaƙi ana buga yaƙi ana gwabzawa ga tsoron kisan kai da menene amma irin wannan yanayi kuma ba a yadda limamai biyu su jagoranci jama'a ba ma dini tare da fa ana cikin karawa da makiyan addini ne bal amara bi kasmil jama'a sai dai an yi umarni ne a raba jama'an biyu wa salatihim bi imamin wahidin amma tare da haka liman ɗaya zai masa sallah an gano wannan da kyau ku ai za a iya cewa waɗannan liman ya masa sallah su ma wanda suke gadin can liman ɗaya ya masa sallah ai amma ba ya haka ba saboda wannan zai raba kan musulmi ba a yadda ba haka hana a wajen yaƙi kenan kaga hatta a salatul khawfi annabi ya hana ayi dirar kenan an hana wannan sam ba a yadda ba domin wannan zai raba kalman al'umman annabi kuma makasudin shari'a na hada al'umma wajen sallan jama'a irin waɗannan masajidu dirar za su tada wannan makasudi baki ɗaya saboda san ransu wa kada amara Allah subhanahu wa ta'ala rasulahu hakika ga shi Allah maɗaukin sarki ma ya umarci annabin shi bi hadami masjidid dirar ya je ya rushe masjidid dirar lamma tukhidha yayin da waɗanda suka yi shi suka yi shi li tafriqil jama'a domin su raba jama'a an gane kun gane inda malai kawo muku matsalar yanzu da a wajen yaƙi waɗannan za su liman daban waɗancan su yi sallan nabi dirar ne ko da ba ginin masallaci suka yi ba za a karɓa ba bai halatta ba sam ba a yadda da wannan ba a musulunci kwata-kwata sai dai in mutum kuma ya canza addinin shi ne allah maɗaukin sarki ya samu dace wala kada a khabara ni walidi mai sharhi ya ce mahaifin shi malamin shi ne kuma ya karantar da shi rahimahullahu ta'ala an ba'ad shiyukhi ya ce fatawan wasu daga cikin malamansu annahu kana ya ƙolo fi'il ha'ula ila imma fi tafriqil jama'a ya ce irin yadda waɗannan limamai a yau wanda kowa ya ƙosa ya zama liman ya riga limanci ana jin shi shi ma na raba kan jama'a yushbihu fi'ila masjid ahalid dirar wannan yayi kama da irin aikin da mutanen masjid dirar na zamanin annabi suka yi ina fatan mun gano wannan da kyau duk yadda ka gaya mutum gaskiya ba zai fahimta ba yanzu fa a kaduna akwai wasu jama'a yanzu da suka fito su waɗannan jama'a musulmi ne musulmi ne masu da'awan cewa musulunci suke kuma abin su bauta ma Allah su ma amma ka sa ƙidansu shi ne su babu sallah cikin addinin kwata-kwata ba a sallan azahar la'asar magariba isha'i asuba ba sallan juma'a ba sallan idi ba sallan roƙon ruwa babu sallan jana'iza eh duk wata sallah na kusufi na waye babu in ka taba su me dalili sai su ce maka aya kuma su karanta maka qur'ani yanzu wannan ayin da ta zo ta bayani akan yadda za a yi sallan tsoro ta ai ƙur'ani ya ce idan kuka samu natsuwa faƙimus salata mun gano wannan to ku tsaye da sallah shine yadda aka karkasa ɗincin to yanzu kar a karkasa sai a sallah tare ku inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta domin ita sallah dama tana da rubutaccen lokaci da Allah ya sa mu mu'mine su yi ta ba kowa yana yin yanda ya so bane wannan shine fassarar da ku to su fassarar shine idan kuka samu natsuwa yanzu hankalinku ya kwanta ba ku tsoron kafirai za su kawo muku hari to faqimus salata ku tsaye da sallah yanzu a fassaran ka menene tsaye da sallah ba miki ayi ba nasu fassaran kuma ku daina sallah fa aqimu ku tsaye da sallah shine ku dakatar da ita inna salata kun ga ita wannan sallan da ake yin ta ruku da sujada kanat alal mu'minina an rubuta ta ga wancan musulmin farko ne su ma da suke cikin fitina maukutan irin na lokacin fitina da aka yi muku bayani a baya saboda kuma kuna cikin fitina sai ku yi sallah dan Allah madaukakin sarki ya kwaranye muku fitinar kuna fita cikin fitina sai ku daina kana da ba za su yi maka me qur'ani ne kuma kowa yana da dama ya fassara shi yadda yake so to sai mu ce me fahimtar annabi da sahabbai da malaman farko waɗannan fa su ne muke gaya muku 'yan ba mu bin ƙur'ani sunan tafiyansu kenan mu ne muka sa masu wannan sunan su ne waɗanda suke cewa zamanin annabi fassarar da ya ma ƙur'ani ya ƙare a can su yanzu za su fassara ƙur'ani da kansu su ne waɗanda suke ɗaukan alƙur'ani daidai yake da audugar rimi a kan iska ko audugar rimi a kan ruwa yadda iska ya ga dama ya yi da audugar rimi to su ma haka su ga daman su yi da alkur'ani waɗannan shaɗanin mutane ne ga su sun bayyana kuma da awa suke fafar kuma suna ta samun mabiya malaman sunna sun tsaye a kaduna suna masa raddi wai cewa aka yi wai suna masa hasada ne wai an ga sun taso suna faɗin gaskiya kaji jahili ku haji jahili jahili yanzu ba zai fahimci wannan ba idan wancan jahilin ya dauki wannan qur'anin yana mata ta'addanci shi wancan jahilin da yake jin larabci ake fadi kawai bai san ma'anan shi ba dauka zai qur'ani yake fadi suna zagin duk wani malami ba su daukan maganar kowa suna su shine daidai a yanzu haka a Kano wasu shedanu sun bayyana su kuma nasu aqidar shine mata ba sa zuwa aikin haji qur'ani ya hana me dalilinsu sai ce ƙur'ani ya ce wa azin fin nasi ilhajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amik ai Allah ya ce ya tuka rijalan waɗanda zo ake hajjin suwaye maza ne ba inda Allah ce ya tuka nisa'an kuma zai ce sai an kawo masu dalili yawa kun gano wannan da kyau ku aikin zai kare mana ba zai kare mana ba dole idan muka kawo fassaran annabi sai mun kawo fassaran sahabbai da tabi'ai milodin fassaran malaman farko duk duniya haka ake yi wannan shine fassara na hakika ba za mu tsaya ana fassara alkur'ani da ra'ayi ba shi yasa duk wanda zai fassara alkur'ani da ra'ayi ya ishe shi ya rasa yanda zai yi da waɗannan abubuwan sai dai ya ce kawai a rabu da malaman haka duk wanda ya ce a rabu da malamai ya shiga uku domin shi ƙur'ani bai ce a rabu da su ba domin ya ce falorudduhu ilar rasuli wa ila ulil amri minkum la'alimahu allazina yastambitunahu minkum su ake baɗi ƙur'ani ya sa hannu ya ce su waɗannan malaman duk abin da ya taso sai an maida musu sai an ji me suka faɗi su ne malaman da nassin ƙur'ani ya yadda da iliminsu kuma yace suna istinbadi su ne mujtahidai in ka ce ba za ka bi ma'ana da fassara na waɗannan malaman ba to ka rushe ɗaya daga cikin masadiru tashril islami almuttafaqu alaihi shine al-ijma an gane wannan saboda ijma'i malamai ne ke ba annabawa ba malamai ne ke yi ba Allah ba wake ijma'i malaman umma ne waɗanda suka taka martaban ijtihadi to ko duk wanda ya rushe ijtihadi daidai ne da rusa alkur'ani da sunna wannan kuma kafirci ne ijima'i duk wanda ya rushe ijima'i ko malamai ke yi to duk waɗannan su waɗannan yaran sun zubar da waɗannan abubuwan baki ɗaya ba abin da ya dame su sai a bar alkur'ani kowa ya ɗibi da kanka yi abin da ya gada ma cikin alkur'ani aƙidojin guda goma ne zan ta kawo muku su kaɗan-kaɗan kuma yana ɗan buga muku misali kaɗan don ba daidai ba ne ma yaɗa irin wannan sharrin in ba don ma da ya kama ba ai ba za mu yi wannan maganar ba yanzu kwanakin baya ba mun gaya muku da suka fara bayyana amma su waɗannan sun bayyana da rigar sufaye ba ne a neja wanda suka ce halattattun mata da ƙur'ani ya ce a aura to mata 99 ne waɗannan da nake gaya muku fa na kaduna nan da na kano fa suna da'awan ahalus sunna ne su kuma sunnan a bisa fahimtar annabi da sahabbai sun ce haka ake yi ba ka da inda annabi ya ci gaba da yin sallah bayan da ya samu natsuwa kana kawa sai ce sai ka kawo dalili duk abin da kawo sai sun soke shi wannan ya sa muka sa littafin difa'un an sunna muke karantawa su ne masu aƙidan shin wannan ruwayan da ma'ana ne ko ko ruwaya ne da lafazi kun gano wannan da kyau ko su ne ta haka suka dinga zubar da hadisai su ne yan al'ibratu bi khususus sabab la bi umumin lafz duk su ne duk su ne wannan aƙidar ce so dama wasu ma ba su ma da labarin aƙidar saboda duhun kai an gane ba su da exposure ba su da gogewa ba san yadda ake bincike a duniyan ilimi a samu sababbin fatoyi da miyagu da suka fito na za su bata addini ba wani kawai san ran shi ne sai daidai da wata muguwar aƙida ya ta yi bai ma san yana yi ba an gane wannan kawai shi ba wannan ya nufa ba amma kuma kawai san ran shi sai daidai da su yasa duk wanda bai biɗi malamai ba ba shi aiki mai tsawa ba yanzu kalli yadda malaman malikiya suka fitar da salatul khaufi duk tsoro fa amma bai halatta a samu limamai biyu a wajen ba saboda ɗaya zai haifar da rabowin kawo al'umma zai haifar da dirar kai tsaye an gano wannan da kyau ko duk abin da ya raba musulmi biyu wannan yinan wannan yinan haramun ne da halatta ba mazhabu shafi'iyya ɗan shafi'iyya su kuma a cikin littafinsu mai suna hashiyatul jamal a jiz'i na biyu shafi na 61 malami ya ce fa'ida ƙala hajju hajja kullul ardi ya sihu ja'aluha masjidan ɓangarorin ƙasa ko'ina ya halatta ka tsaya kai sallah a wajen kuma ya halatta ya zama wajen sallah a matsayin masallaci sai suka ce illa masjidar dirar masjidar dirar bai halatta a yi sallah cikin shi ba wawaka su'alu anil baitul haram sai aka yi tambaya wai shin masallacin harami na makka ka'aba wal mataf da wannan fafaɗe filin da ake ɗawafi wal akasa da masjidin akasa wal masjidin nabawi da kuma masallacin annabi na madina wal hujrati sharifa da kuma gidan annabi musamman ɗakin aisha da annabi yake ciki hal wuqifat bi sigatin shin akwai wani rubutaccen takarda da aka ce waɗannan wajaje waƙafi ne auhiya waƙafun la ta tawaqqafu ala waqafiyyati ahadin koko sun rikide sun zama waƙafi ne ba tare da waƙafin kowa ba kawo misali yanzu masallacin nan waƙafi ne na wani mutum an gane wannan da kyau ko shi ya waƙafin ya gina masallacin ya inganta masallacin 'yan baya suka rika shigo cikin waƙafin suna sa hannunsu domin su samu lada kaga yanzu an san wanda ya wannan ko wakafi ne to yanzu masallacin harami na makka waye wakafin shi faffaɗan wannan farfajiyar wajen tsawafin waye wakafin shi masallacin annabi gidan annabi masallacin akasa waye wakafin shi ana nema hansa ma'ana da ku a kitabul masajid a cikin bulogul maram muna nan za mu zo da bayani da izinin allah wannan dai mahalli shahidinmu shi ne ko'ina a duniya za a iya sallah sai malamin ya ce banda masjidi dirar kuma akwai inda muka kawo inda ibn al-qayyim ya lissafo wasu wajejen ko to su ma banda su Allah shi kyauta mazhabul hanabila sai mazhabin hanabila a cikin littafin al-furu libn muflih juz'i na biyu shafi na 388 eh 488 mala ya ce wala yubna masjidun diraran sam a shari'a ba a yadda a gina duk wani masallaci da zai cutar da wani ba wa ƙala muhammadu bin musa ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabin hanabila muhammadu ɗan musa ya ce yabni masjidan ila jambi masjidin ya halatta a gina masallaci dab da wani kuwa ƙala sai aka ba da ansa da cewa la yabnil masjida li yu'addi ba'daha ba'dan yace bai halatta a gina masallaci ya zama yana mai adawa da wani ba wa qala salihun salih yace qultu li abi kam yustahabbu an yakuna bainal masjidain yace wani tazara ya kamata ya zama tsakanin masallaci da masallaci iza aradu an yabnu ila jambihi masjidan in ana son a yamma wani masallaci makota da shi a ce ga wani kusa ga wani kusa to ya tazaran ya kamata ya kasance a kartun baya mun ji malamin da ya ce mita 200 ma laifi ne haka ne ƙala ya ce layub ne masjidin yara da bihid dararu li masjidin ila jambihi ya ce kai in dai ko wani masallaci kusa ko to bai halatta a masallacin ba kwata-kwata da manufan cutar da waɗannan da suke dab da shi fa'in kasuran nasu hatta ya dika alaihim amma da mutane za su yawa kuma aka ɗauko shawarar malaman baya cewa a yi aikin yalwata shi sai aka yi aka yi a samu gidaje da za a siya ko filin da za a siya ko yanayin da za a siya a iya yalwatawa abu ya gagara an gano wannan da kyau ku kuma ai ginin sama ba zai yiwu ba kasan ba za ta dauka ba misali injiniyoyi sun ce ba zai yiwu ba a sai da makota sun ce ba za su siyar ba a ƙara gefe mai roso zai rushe aka shiga titi kun gano wannan da kyau ku to yanzu yaya za a yi an shiga filin gwamnati misali ne ko duk wani abin da zai kawo matsala ku shigo da shi ila gefen da za a ƙara nan ku diddifi ne kuma ku diddifi ne wanda bayan da za a iya cike shi ko an cika zai rabta injiniyoyi sun ce ba zai yiwu ba ta baya ma haka ta gaba ma haka sannan ta sama kuma an ce ginin ma ba zai iya ɗauka ba ko an yi zai rubto ya kashe mutane nan gefe kuma hanyar mutane ne da hukuma ba ta yadda a tsara hanyar ba shari'a ma ba ta yadda ba to yanzu ya za a yi in aka shiga irin wannan kuncin bayan da aka yi ga jama'a sun yi yawa ba inda za a yi sallah to sai ce fala ba'asa an yubna babu laifi a gina shi wa in qaruba min zalika ko sun yi kusa amma ka'idan shine limami daya zamu zo mu karanta liman daya gal liman da ke nan shi zai zama yake bada sallah daya masallacin a lokaci daya sai dai kawai saboda wancan uzurin da ba zai yi haɗu ba wannan suna wancan tsallaken rafin wannan suna tsallaken wancan hanyar sai zama a san diyan da sauti zai kai ma waɗancan amma ba za a raba kan mutane ba an gano wannan da kyau ko wabadiyin da ka bullo malaman sun tare sai dai kawai ka ce kai sai an yi din amma dai ba dalili daga Allah ko annabu ba ko malaman farko ka ce an yi din an bayyance wannan da kyau ko shi kuma wannan za ka ji ayan a gaba na an yi din ita kuma ayan tana nan dama Kur'ani ya ce za su faɗa duk abin da suka faɗi yana da cikin ƙor'an Allah ya taimake mu shi ƙor'ani dama in ya sauka ya zulli bihi kasira wa ya di bihi la shi kyauta wa fi kitabil huda a cikin littafin huda na mazabin hanabila suke cewa tahariku amakinil ma'asi wa hadamuha lal eh fattafaqatir riwaya mala ya ce ruwayoyi sun hada annahu la yubna li qasdid dirar ba a gina masallaci kusa da wani saboda nufin cutar da wasu wa illam yi kusad in ba a nufi cutarwan ba wanda suke masallacin su tsakaninsu da Allah ba don cutarwa ba ne tsakaninsu da Allah ba don wata fitina ba ne tsakaninsu da Allah ba don wani tashin hankali ba ne kuma Allah ya san haka kuma waɗanda suke makotaka da su su ma sun san haka wala hajatan kuma sun yi ne ba a da bukata kun gano wannan da kyau ko ba a da wata bukata sai suka sa liman a ɗaya wajen ta da cewa bai halatta a limamai biyu ba fariwaya ta ni to a nan an yi ruwaye guda biyu mala ya ce ruwayatu muhammadu bin musa la yubna malam muhammad dan musa ya ce kasa sake su yi ko da kuwa ba da nufin cutarwan ba ne an gano wannan da kyau ko kasa sake واختاره شيخنا وأنه يجب هدمها babban malaminmu ya ce wannan fa shine ma wajibin abin da ya kamata a yi fatawa a kai in kuma sun gina to hukuma ta rusa wa ƙalahu fi ma bana jiwara jami'i bane umayya ya ce haka ya faɗa dangane da masallacin da aka gina kusa da masallacin juma'a na bane umayya ya ce wannan shi ne faton wancan ɗaya masallacin da aka yi kusa da shi duk da na hamza salawati ne a ji a rushe shi ina fatan mun gano wannan da kyau kun ji malamin musulunci abin da ya sa kaji suna ba da fatawan a je a rushe masallaci da aka yi shi na dirar kusa da wani ko saboda gwamnatocin na lokacin gwamnatocin musulunci ne ana gaya masu za su yi amma yanzu mu gwamnatocinmu na dimokuraɗiyya ne an fahimci wannan da kyau ko ba ta yadda za ka gaya masu wannan su je su yi kana zuwa ma ya ɗaga gireda zai rusa ma gida an ka fito takardu dole ya janye jikin shi an gane wannan da kyau ko dole ne bayan da ka iya duk wa'azi sai dai aje a masallaci a yi shi wanda zai je ya saka sallan shi akan tafi yanzu ta rage na shi ko dai je saka sallan ta turgude ta watse ko kuma ya bi abin da shari'a ta ce zauna lafiya amma hukuman yau ba za ta yi wannan abun ba an fahimci wannan da kyau ko yanzu misali lokacin da yan rufa yake ministan abuja mu mun sha zagi an mana sharri iri iri mu ba abin da ya dame mu ya zo ya ce duk masallatan da ya rusa an gina su ba a bisa ka'ida ba filin ba nasu ba ne in ka ɗauko wancan karatun na baya ya sunan masallatan da yan rufa ya rusa a abuja to gaga amma sun ka suke ka faɗi wannan ustade suka ji za su kafarta ka an gano wannan da kyau ku yanzu misali yan rafa in ya zo aikin hanya a unguwan nan yana zuwa sai ce mu rushe barandanmu mu rushe kaza mu cire kaza ka fahimci wannan da kyau ku in muka ce za mu ja sai ya ce kuna da takarda an gano wannan da kyau ku in kuna takarda ku kawo in ba ku takarda ku yi me ku cire amma da za a yi sai da aka ja ka tambayi hukuma waɗanda suke da wajen suka ce ku je ku yi ga takarda wannan takardar na wucin gadi ne daidai take da ka je a baka takarda na yin temporary rumfan kwano ita wannan takardar da ita da aikin banza uwarsu ɗaya ubansa ɗaya don ran da hukuma ta biyo ta wajen sunanka me sunanka tashashe kawai sun tada kai ne kawai in ga takaddan da ta zaunar da kai a waje ko sunanta CFO ita kuma CFO ita ma sai dai gwamnati ba ta bukatan wajen za ta biya ka diya ne ka tashi gaba ta waje saboda wai an ce ƙasa duka na waye na hukuma ne ana baka haya ne na shekara 99 ita hukuma ta duba ta ga dutsiyanka dai in dai ka kai ka mallaki wannan wajen dai kafin nan kafin shekara 99 ka yi me ka ba mutane waje sai ɗanka ya je ya sabunta shi za shi gwamna sai mai da ofishin ma da zai ba da cfo a ina ofishin shi kuma ba zai ba kowa ba yansu ya gama tsare-tsare dole yansu ka je ka biya haraji imana dole na al'umma zauna lafiya abu doka da oda ina gaya mu gaskiya dole ne al'umma sai sun shiga tetayinsu yanzu ba muna zama kofar gidajenmu mun kisharewa ba jiki magayi yan health suna nan zuwa ba irin waɗanci environmental suna nan za su zo ƙofar gidanka babu shara a na yanzu yanzu na alƙali zai zauna ce maka dubu biyar ƙasƙasƙasƙas ya rubuta cap cap cap cap sun cake su wallahi malam kowa ya hankali wanke bayi wanke wajen wanke-wanke sharan ƙofar gida cire yanin gizo-gizo duk wani abin da ka san a gidanka zai zama maka matsala tun yanzu ka fara shi wallahi ma ya saba da jikinka in ka ji ba ka ƙi gani ba in goga tashi gani ba ka ga da kyau ba mun dai gaya maka mu haƙƙin dai mu gaya maka ko ka karɓa ko kai dariya dariyanka da zan kuka gaba da dama mai kin gaskiya an canjin fa kenan fa sannan yanzu misali mu da muke hawa motoci dole yanzu mu shiga tete mu castelia tana nan belt babu kudi ne waya kudi ne ba takardu kudi ne plate number kudi ne ba danja kudi ne wrong parking kudi ne ni na ga mu gaskiya ne dole mu saba da bin doka balanta ka hau mota baka da driving license ha Allah ya kiyaye mutane suna ce an samar da aikin yi a jikinku za a cire kudin da za a biya su dole ne kowa ya zama ya kiyaye sai ka zauna lafiya duk ɗaya ne da irin waɗannan abubuwan da muke faɗi na dirar duk kowa ya kiyaye sallan shi yanzu ga wannan gwamnatin kowa na tsoronta ba jin tsoronta don me baka jin tsoron na Allah da ya ce ma karka yi kai yanzu kana jin tsoron ka bar gidanka da datti yan environmental suna nan zuwa ko ko yan castelia haka ne kowa na me kowa na taka tsantsan waɗannan sun fi yan ross safety na gaya maka ya ga daga san me kake ciki na gaya muku ne tun kafin a kaddamar da su dan daidai suke da yan karota na kano mun gano wannan da kyau ko Allah ya samu dace akwai labarai amma ba za mu faɗi ba kai Allah ka sa mu gama lafiya wallahi adda muke mu ma Allah sa mu kai shi yasa kullun da safan ka tashi ko ka duba ko ina a gidanka Allah ka ji kan malam albani amarka sai da ya ta magana akan kwashe shara a musulunci bai halatta shara ya kwana a gidanka ba wallahi haramun ne bai halatta ba dole ka share ka fitar in ko ka ki ko an kawo sunna ka ki ko to fa sawfa ya'tillahu biqaumin Allah zai kawo su mutanen da wallahi za su ɗanɗana maka kuɗanka a unguwan na ko wanda ya isa ya gaya mana cewa ya rasa yadda zai yi da shara aibin lalazi baka isa ba domin ga cifofi nan ba wanda za ka zuba shara da safe su je su zubar maka da suka hana ka amma ƙiri-ƙiri mutane ba sa yi waɗannan masu tifa mu ba da muke Allah ka ba su aljanna ba wannan abin da suke yi aikin wasa ne aikin gaske ne bakin wasa ba ne duk wanda yake aiki domin al'umma wannan babban mutum ne suka ce khairun nasi man yanfa'un nas mafi alherin mutane shine wanda yake kawo mutane amfani yanzu misali kwanakin nan ba ana targimar rashin wuta a nan ba yan sun sani gwiwa da suka tashi tsaye wajen su tabbatar da an samar da wutan nan waɗannan khairun nasu ne yanzu wanda zai ɗauki kuɗin shi a aljuhun shi ya ɗauka ya bayar don a samar da wannan yana cikin khairun nas manyan fa'un nas in an zo gidanka aka ce naira goma a naira dubu ɗaya ka da hali ka ba da hamsin in aka yi wannan allah sadakatul jariya ce fa kuma da mutanenmu sun san abin da suke irin waɗannan ne fa in sun tsaya takara a siyasa ake zaɓensu wanda dama su al'umma ne damuwansu kun ji ɗaya in matsaya takara ba ku tsaye da su ku zaɓe su ba fa sanu gwiwa nike ce ba kar a ce ina mai kamfen ina da gaya muku gaskiya irinsu masu irin wannan ɗabi'an irinsu ya kamata wanda su al'amarin al'umma ne ya dame su ba al'amarin komi ba an gano wannan da kyau ku tun da muke da irin zaga unguwar na haka suke su me za su yi ne in an zo aikin hanya su ne kwalbaci su ne ruwa su ne wuta su ne duk wani abin da ya shafi society su ne abin da yake so kenan ake so kenan in malami yana wannan janibin su kuma suna ina suna wannan janibin kuma sun isa shiga hayaniyar siyasa ballantana wani ya bata musu lokaci to irin haka irinsu ya kamata a ce an zaɓa sun je wakiltar al'umma duk abin da suka samu na waye na al'umma ne dama su so suke a gyara amma mutane mu ba abin da ya dame su da irin waɗannan abubuwan waye zai zo da naira dubu ɗaya rarraba masu ɗari biyar ya rarraba masu kaza ya rarraba masu shi ne abin da yake tunaninsu wannan kuma sam sam ba daidai ba ne yanzu kamar ni yanzu ka ce wai yanda naga suna bi unguwan nan dubu ɗaya ɗaya suke ansa gida gida wai don a gyara transformer ka ce in yi sai ta shekara ɗari ba gyara ta ba don ba zan yi ba an gano wannan da kyau ko to division of labor kenan ni in tare masu wannan bangaren su kuma sai su me su tare man wancan bangaren in sun zo ni sai in ɗauki kuɗin in bayar su kuma in ne wa'azi an jima sai su ji haka ake ko ba haka ake ba ma kanan nasu lamfiru ba za mu tare waje guda ba wani ya je kafinta wani ya je kaza Allah madaukin sarki ya sa mu dace isa ni ina yaba mu irin wannan aiki matuƙa da gaske mala ya ce fi kitabil hadi a cikin littafin alhadi nan ne ko hmm? ya ce tahariku a makinil ma'asi wa hadamuha duk wani waje wanda ake saban Allah a ciki to a shari'ance wajibi ne a ji a ƙona wannan waje kuma a rushe shi duk inda ka ji an ce a ƙona ko a rusa ba kai talaka ne kake ɗaukan zanga-zanga kai zuga ka je ka ƙona ko ka rusa ba kun gano wannan da kyau ko ba inda mu a cikin aƙidar mu aka ce wai don ajiga kaza sai mu tunzura matasa sai a ɗibi zuga a yi zanga-zanga ɗu to mu a aƙidar mu ma akwai zanga-zanga ma tukuna mu a aƙidar mu muna zanga-zanga ne ai zanga-zanga saura ce tashin hankali ne da tashin tashina ta da fitina ne wanda aqidan ahlus sunna bai halatta ba dan duk inda kaga zanga zanga to tawaye dai ga gwamnati mu kuma aqidan mu haramun ne yi ma gwamnati tawaye ko mun zaluncin da ta yi mun gano wannan da kyau ko yanzu ba khawari zai ce a sun yi zalunci ba eh aqidan mu ne ko za mu ta faɗin wannan wala nara al khuruj anil a'imma ba mu ganin halaccin yi ma shugabanni tawaye ko zanga-zanga ko fito na fito da su sai ce wa in jaru ko sun yi zalunci karanta alaƙidata ta hawaiya to duk sanda aka irin wannan karatun kada wasu masu ɗimin ƙirji masu zafin kai su ce to to kun ji fa an yi karatu Allahu akbar ku zo tafi ba da kuwa ake ba shedanu da hukuma ake yi da gwamnati ake ba da kai ake yi ba kai ba abin da ya dame ka na gaya muku a baya Mala albani ya ba mu labari akwai wasu amuciya ne ko cikaji ne ustazai ne aka samu wasu gayu masu irin kaɗan jarkan nan suna kaɗawa suna ɗan abubuwa irin wannan dai na shigantaka irin na matasa a gaice su gidan biki ko gidan suna je su ɗan kakkaɗa abubuwan su dai su samu ƴan abun masarufin su gaba ustazai suka ga wannan ai munkari ne kuma ga hadisi marra'a minkum munkaran duk wanda ya ga munkari daga cikin ku su kuma sun ga munkari ba su san wannan hadisin ba da su ake yi ba suka je suka kama jarka suka farfasa su kuma waɗancan makaɗa jarka ashe sun san dokan ƙasa ba su yi ba da su ba suka je suka kai ma jami'an tsaro suka yi ƙara aka zo aka naɗa ustadai aka tafi da su ƙarshe dai ustadai suka biya kuɗin jarka kuma suka rubuta undertaking shi sa in suka je biki in aka je za a fara kaɗa sai sai a ba su kiɗan ustazai sai sun kaɗa ma ustazai tukuna a ce ita jarkan nan ta ustadai ne suka siya dumin kirji da zafin kai kenan me kai ka da suke damun ku sai ku je ku gaya ma hukuma duk wanda yake damu ka gaya ma hukuma ka ga yadda ta yi da shi amma fa in za ka faɗa ya zama kana da dalili don karka je reshe ya juye da mujiya kuma Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce kama harraka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama masjidar dirar kama yadda annabi ya kona masjidar dirar wa amara bi hadamihi kuma ya umarni da wargaza shi shi annabi gwamnati ne kada wani malami ya ce a to annabi yana da mabiya ai wa'azi yake sha sha sha kai malami ne tsura shi kuma annabi annabi ne kuma mai shugaba ne gwamnati ne shi yana dama ya waɗannan abubuwan sau da dama sai annabi ya aiki sai a ce ustazuwa ne shagwa ne malamwa ne zo kai mana aiki irin na annabi wallahi ba zai iya ba an gano wannan da kyau ko sau da annabi menene gwamnati ne yanzu misali in kana so ka ce wai malami ya aiki irin na annabi to ma ka cire ma karka ce irin na shugaban kasa domin annabi ai ya bi shugabannin kasan duniya baki daya ka takura zuwa ga kawai tsukin gwamnatinku na ina na jihanku kadai ka tsaya nan yanzu misali ba ga makaranta nan a kofan tukutukur makarantar gwamnan dai ba ba gwamnati ta kewaye ta ba don allah me zai hana ba za ka ce malaman musulunci na gwamna unguwan zariya ne ko na ina ko kofan jato ne ko kofan kiba ne ko ma wata kofa ce oho su suka san ma abin da suke kiran wajen ka ce masu su haɗu su kewaye wannan wajen za su iya za ma a basu su kewaye tukuna in ma su kewaye tuni gwamnati za ta bulale su yanzu masu gidajen da aka yi masu zigza ɗin na aka wuce kai kana tsammanin za su yadda za a zauna lafiya yasa akwai aikin da gwamnati ne ke yi ba kai ustazu ba kai malami sai dai ka faɗa shi yasa mun fi shekara 20 tun da muka ji wani malami a ƙasar masar sanda mabiyan shi suka zo suka kawo kuka cewa wai ai gashi an samu matsala waɗannan mutane nagari sun je sun haɗa kai da gwamnati ana ƙinsu saboda haka a kafurta su a gidan yarin ya ka samu malama an tsare shi ce a'a na hannu du'atun la ƙudatun mu masu da'awa ne mu ba alƙalai ne masu yanke hukunci ba iyakanka malami ka faɗa an gane wannan da kyau ko in an faɗa sai a aiki in ba aiki ba fa yana magana ya zama maganan banza kawai shi kenan ka tafi haka an an je lahira Allah ya mai da ta magana alheri Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa duk waɗannan abubuwa dole ne a aiki da su mahala ya ce fa mashahidi shirki kun ga wajejen da ake shirka allati tad'u sanadataha ila ittikhazi man fiha an dadan min dunillah kaga duk wani kabararruka da duk wani hubbare-hubbare da duk wasu gine-gine da shugabannin wannan tafiya suke kira akan abauta ma waɗanda ke wajen abar Allah a haƙƙu bil hadami irin wannan wajeje shi ya fi cancanta da a rushe shi sun mazakara ta harika umara makanal hamre sannan yi bayanin sayyidina umar ya bi duk ginajen giya na zamanin shi ya ƙona wata harikahu kasar sa'adin lamma hata jaba fehe sannan gidan sa'ad lokacin da ya gina shi a inda bai kamata ba sai na umar ya sa aka rushe shi mun gano wannan da kyau ko irin wannan fa muke ketare kar mutumin ya ji mala yace wa hamma rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi tahriki tariki hudurul juma'a kakkumanta annabi yayi nufin zai je ya kona gidan waɗanda ba su zo juma'a ba wal jama'a ko sallan jama'a laula ma fi haminan nisa malai ce ba don matan da ke gidajen ba wa zurriya da 'ya'yansu da annabi ya je ya sa an ƙona irin waɗannan gidaje wanda masu so suka kisa taho sallah jama'a kun gano wannan da kyau ku dole na abubuwan malaman mazhabobi ne kun ji mazhabin hanafiya mazhabin malikiya mazhabin shafi'iyya mazhabin hanabila kun ji mazhabin malaman hadisi din mun kawo malaman farko malaman tafsiri malaman kaza kowa mun kawo ba malami kwaya daya wanda ya amince musulmi ya salla a masjidin darar ko kuma shi ya assasa masjidin darar Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu nan zamu saurara sai Allah ya kai mu karatu na gaba muke cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم